جيد أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin albarka na talata daren laraba takwas da watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da takwas da wata na biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta a yau za mu tashi darasi na hansin da biyu a cikin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka da aka fi sai da masallacin ul a wannan unguwa ta mabuyar amari a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da gabata mun fassara aya ta 245 fadin Allah subhanahu wataala ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يوم ذا مفسر آية ودابيو إن الله سبحانه وتعالى يقدره آية تقريبيو دا أربعين دا شدة لكم تقريبيو دا أربعين دا بقي آرمسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله يتي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وبي سبحانه وتعالى ألم ترى شن لاباري بإسر مكبا وبي سبحانه وتعالى ذي بام ونلاباري لي ai labarin wasu mutane bai zo maka ba wannan dan a shawwaka mamaki ne ta hanyar a shawwaka a jayo hankalin mai saurare domin ya fahimci abin da ake so sakon ya kai zuwa gare sa to Allah ta alam tara ila al mala'i min bani isra'il ashe baka samu labarin wato wasu manya-manya jagorori daga banu Isra'il min ba'di Musa bayan shuɗewar annabin Allah annabi Musa idh qalu li nabiyyin lahum a lokacin da suka ce wa annabin da Allah ya aiko musu ib'ath lana malikan ka ka sama muna ka nada muna wani sarki nuqatil fi sabilillah da wanda zai jagor wanda zai jagore mu ya zamanto jagoranmu a wajen yaƙi domin kalmar Allah ta zamanto a sama. Ƙala hal asaitum in kutiba alaikum alqital alla tuqatilu yace hal asaitum ta yi wata kila idan aka idan aka sanya muku sarkin jagora to ba za ku iya tafiya yaƙin ba. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah suka ce me zai hana mu je mu yi jihadi a mu yi yaƙi a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala tun ya ce ba ku tsammanin idan aka sanya muku sarki ba za ku iya yaƙi ba suka ce wa malana Allah nuqatil fi sabilillah me zai hana mu yin yaƙi mu yaƙa mu kashe domin kalmar Allah ta zamanto a sama faqad ukhrijna min diyarina alhali an fitar da mu daga cikin gidajenmu wa abana'ina kuma an raba mu da 'ya'yanmu Allah ce falamma kutiba alaihim alqital lokacin da Allah ya wajibta musu yin yaki tawallaw sai suka juya baya illa qalilan minhum sai ɗan kadan daga cikin su wa'annan mutanen wallahu alimun bil zalimin ubangi subhanahu wataala yana sani da azzalimai wannan ayar malam suka ce akwai darussa masu dimbin yawa a cikin ta duk da kasancewar ta kissa ce Allah subhanahu wataala zai bamu ku fara da kalmar da Allah ya ce alam tara mu riga mu bayani a farko alam tara ma'ana kallo ne dubi da zuciya ko kuma isar labari ka hankalta da abin da za a karantar da kai ta hanyar idani da zuciyarka Allah ya ce ilal mala'i labarin wasu mutane al mala amma suka ce ashraf sai su ne mayya mayyan mutane manya daga cikin mutane jagorori kasan ko cikin kasa akwai wanda da an kalla sai a ce su ne manya yanzu misalin kamar irin minister da deputy su ne manya-manyan ƙasar nan ko duk abin da za a yi na shawara da su ne ake shawarta musamman ma in abin da ya samu ya zama to doka ne wasu dole sai an biyo ta ta ta assembly national wannan su ne ashrafiki ashrafuna a hukunta kenan a duniyar zamanin da muke ciki su ne ashraf wasu malamai suka ce asalin kalmar almal'u ana nihin aljama'a tawaga daga cikin mutane wanda wannan kalmar la wahidu lahu min lafzihi bai da mufradi ba a iya amfani da shi akan mutum guda idan gaji an ce almal'u ana nihin mutane da yawa ne kamar arrahat shi ma bai da lafazin mufradi a kansa kamar alqawm shi ma bai da lafazin mufradi kamar arrahat shi ma bai da lafazin mufradi kamar alkhayl shi ma bai da lafazin mufradi haka ma al-iblu bai da lafazin mufradi a kansa kamar haka kuma al-jayshu to ba suka ce Allah subhanahu wataala ya kebance al-mala'u da ambato kasancewar su a cikin tsari na rayuwa su suke nema akan abin da yake maslaha yabhafuna an wasalihahum kullun suna dibin abin da yake maslahar su ci a kullun jagorori kullun suna abu na bari suna dibin abin da yake maslaha ce gyara ne wa kawunan su sai su yi ittifaki akan wannan abun za ta gyara wurin ko ba za ta gyara ba abun za a zartar shi yasa Allah yayi yayi amfani da almala sai ce min ba'di Musa bayan shudewar annabin Allah annabi Musa ma'ana ai ba'da wafatihi bayan rasuwar annabin Allah annabi Musa iz qala lahum iz qala iz qalu linabiyyin lahum a lokacin da suka ce wa annabinsu ib'ath lana malikan ka sanya muna ka nada muna wani sarki yuqatil fi sabilillah wanda zamu je mu yi yaki watan a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala malaman tafsiri sun yi kokari kwarai akan wannan ayar wajen binciken wani annabi ne wasu daga cikin suka ce ai irin su al-Imam Saddi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi wanda al-Imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala ya kasa yace wannan annabi shine shamu'un shine shamu'un amma al-imam al-mujahid da muhammad bin ishaq alaihi rahmatullahi ta'alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce sunansa shamwin shamwin wanda shine al-Imam al-Qurtubi ya kawo haka al-Imam al-Baghawi haka al-Imam at-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala al-Imam al-Qurtubi da al-Imam Ibn Kathir sun kawo wannan asar a cikin littafin su karkashin wannan ayar da Allah ce idh qalu linabiyyin lahum lokacin da suka ce wa annabinsu doka to annabi Shamwin ne ib'ath lana malikan ka nada muna wani sarki jagora wanda nuqatil fi sabilillah wanda zai jagorance mu muje mu yaki dan ci gaban kalmar la ilaha illallah to sai al-imam ibn kathir ya fitar a wannan asar yake cewa kana banu isra'ila ba'da musa alayhi salatu wasalam ala tariq al-istiqama banu isra'il yayan annabi yaqub kenan ko sun kasance bayan shudewan annabi musa suna akan tafarki madaidaici suna akan hanyar Allah subhanahu wataala muddat zaman tsawon lokaci suna rike da addinin Allah subhanahu wataala thumma ahdathu ahdasa sannan suka kirkiro wasu ababe da suka kirkiro wanda babu su a zamanin annabin Allah annabi Musa wa abada ba'dhum al-asnam kuma sashen su wasu daga cikin su suka dinga bautawa gumaka kaga an saki layi kenan ko an kama hanyar hanyar halaka ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر kuma babu daga cikin babu cikin su wani annabi da zai umarce su da aikin kwarai balantana ya hana su akan mummunan aiki a tsakanin su wasu wasu babu annabi a ciki an doki tsawon lokaci Allah subhanahu wataala bai turo annabi ba wa yuqimuhum ala ala manhaj at-taurat kuma ya tsayar da su akan manhaji na at-taura tsarin da Allah ya saka da at-taura akai wanda Allah ya yi umarni duk musulmin zamanin ya bi wannan abun ila an fa'alu ma fa'alu har zuwa lokacin da suka aikata abin da suka aikata na sarransu da kuma sabon Allah subhanahu wataala sabon Allah yana jayo Allah ya dora makiya akai fa sallallahu alaihim a'da'ahum sai Allah ya dora makiyansu akan su suke da galaba suke da majority suke da mulki amma saboda saban Allah subhanahu wataala da karkacewa akan manhajin Allah subhanahu wataala sai Allah ya dora musu watan makiyansu sai ga makiyansu sun ci galaba akan su faqatalu minhum maqtalatan azima sai suka kashe abun kashewa mai girma a cikin su sai suka yi musu banna kenan ko wa asaru khalqan kathira kuma suka kama bayu suka suka suka sa ya fursunonin yaki da yawa daga cikin su suka kama mutane a matsayin fursunonin yaki wa akhadhu minhum biladan kathira kuma suka ci garuruwan su da yaki suka amshe suna mulki akai alhali baya suke jagoranci akan sai ya zamanto saboda dalilin sabon Allah to sai Allah ya sa aka amshe wa'annan garuruwan suka fita daga cikin hannayensa hannayensu walam yakun ahadun yaqatiluhum illa ghalabu ba wanda zai yi yaki da su ya fito ya gubza da su face sai ya ci nasara a kansu duk wanda zai fito ya gubza da wa'annan banu Isra'il a wannan zamani sai ya ci nasara a kansu wazalika annahum ma kana indahum at-taurat wazalika annahum kana indahum at-taurat duk da haka fa a tare da su akwai abona da at-taura akwai littafin at-taura a kansu akwai littafin at-taura a kansu alladhi kana mawruthan khalfihim al-salfihim ila Musa wanda wannan littafin magabatansu suka bar musu gadansu tun daga annabin Allah annabi Musa ya rike wannan rike wannan littafin annabi Musa shi ne aka saukan ma da at-taura annaba wanda Allah ya turo bayan annabi Musa suna karantar da mutane at-taura ne suna akai ne saboda yake da suna manzanni ne anbiya ne ba rusul bane an rusul su ne Allah yake baiwa littafai su dukkan su galiban annabawa ne sai suke zawa suna karantar da su a taura kenan a jaddada da'awar annabin wa annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan ya sanya falam ya zalbihim tamadihim ala dhalal wannan ya kasance bai gushe ba suna tsara dutsawa a cikin bata suna tsara banna ga at-taura a hannunsu amma kuma bai hana su barin sabon Allah subhanahu wataala hatta salabahu minhum ba'd al-muluki fi ba'd al-hurub asir ta kai da aka zo wani yaki wasu daga cikin sarakuna sai suka karbe at-taura daga hannun su banu Isra'il abinda suke tinkaho da shi abinda annabin su ya bar musu gado na littafi sai suka yi wasa da wannan littafin har aka karbe wannan abun daga daga wajen su min aidihim daga hannayensu walam yabqa man yahfazu hafihim illa al-qalil sai saura ba wanda suka iya kiyaye at-tauran suka haddace ta cikin kawunan su sai ɗan kadan daga cikin su littafin da yake rubuce an riga an karbe hadda kuma ba kowa ba ya natsu ya baiwa abin muhimmanci balantana ya ya haddace wanqata'at al-nubuwatu min asbatihim sannan kuma annabtaka ta yanke daga jikokin su sai Allah ya tsaye da annabtaka da yake turuwa a jikokin su walam yabqa min sibti lawi alladhi yakunu fihi al-anbiya illa mar'a sai kasance a cikin tawagar da Allah yake turo ko jikokin da Allah yake turo annabawa familikin da Allah yake tsamo annabi daga ciki to babu kowa daga ciki kowa ya mutu illa mar'atin hamila sai wata mace wadda take mai juna bin bin ba'liha wadda mijinta mijinta ne mata wannan juna bin kuma sai suka kashe sa ya kashe sa an kashe mijin alhali mata tana da tana juna biyu to wannan ya sanya su banu Isra'il sai hankalinsu ya dawo gun wannan matar suna bukatar annabi daga cikinsu babu annabi kuma ga sabo ya yawa ga attaura an anshe daga wajensu masu haddata yan kadanni ne ko kuma cikin inda ake turo annabawa familikin mutum guda ne kuma mace ce kuma ga ta da juna biyu wannan ya sanya fa akhazuha sai suka rike ta fa hasibuha fi baitin sai suka katange ta a cikin wani gida wahtafazu biha suke kula da ita suke kiyayewar ita la'alla Allah yarzuquha gulaman yakuna yakunu nabiyyan lahum tayu watakila in Allah ya ga dama wannan matar ta haifi da da zai kasance annabi ga waɗannan mutanen ina fatan muna fahimta walam tazal tilkal mar'atu tad'u Allah azza wa jalla ita kuma wannan matar bata gushe ba tana roƙon Allah mai girma da buwaya an yarzuquha gulaman Allah ya arzikta ta da da yaro da yaro fasabi Allahu laha haka tana ta addu'a tana dagewa da addu'a Allah subhanahu wataala ya ji addu'arta wa wahabaha gulaman kuma Allah ya bata ya bata dan da namiji fasami'atu fasammatuhu shamwin sai ta suna masa shamwin da da yaran abaranci wanda ma'anarsa ai sami Allahu ai Allah ya ji sunan ma'anar kenan shamwin kenan ko Allah ya ji wa minhum man yaqulu wasu daga cikin malai suka ce ai sunansa shamu'un shamu'un ai duka ma'alaji guda suke suke bayarwa sai dai malaman tarihi su bi faddala sunan yawai ta kawo sunan shamwin akan shamu'un kin fa shabba zalika al-gulam akwana atashi sai ga wannan yaron wannan yaron ya zamanto saurayi shine fa shabba ya zamanto ya zamanto saurayi wa nasha'a fihim kuma sai ya taso daga cikinsu a cikinsu ne ta ya rayu wa ambatahu Allahu nabatan hasana Allah subhanahu wataala ya fitar da shi fitarwa mai kyawu balamma balaga sinnal anbiya lokacin da yake shekarun da Allah ke baiwa mutum annabtaka aw Allahu ilaihi sai Allah yayi wahayi zuwa ga shi wannan yaron wa amarahu bid-da'wati ilaihi kuma Allah ya umarce sa da yayi kira zuwa ga abota wa Allah subhanahu wataala wa tauhidi kuma a ta Allah shi kade da bauta a daina hada Allah da wani abin bauta a rike abinda Allah ya saukar na at-taura kuma duk abinda ake yi na zinubai watan a bari fada'a banu fada'a bani isra'il hakan ya sanya sai yaje yana kira yana da'awa cikin banu isra'il fa talabu minhum an yuqima lahum malika sai suka nemi malakan sai suka nemi da da da ya tsayar musu da jagora sarki a cikin su domin ana samun sarakuna a ciki sannan kuma ga annabawa to tunda babu sarakunan da suke jagorantar mutane a je ayi yaki har a tsayar da abin da yake adalci da gaskiya to sun nemi wannan annabi shamwinkin da ya tseda musu watan sarkin da zai zai jagoranci zai jagorance su su fita wajen wajen yaki dan su daga kalmar Allah subhanahu wataala shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karɓa musu, yuqatilu ma'ahu a'da'ahum da wannan sarki zai yaƙi maƙiya tare da su, wa kanal maliku aidan ƙadba da fihim, shi ma wannan sarkin dai har yau daga cikinsu ne aka zaɓe sa, faƙala lahumun nabi, sai annabinsu ya ce, hal asaitum, shin ba kwa tsammanin in kutiba alaikum alqital alla tuqatilu idan Allah ya wajabta muku yin yaki ba za ku ji ba ku tsoron ba za ku tsammanin ba za ku iya fita ba ba ku tsammanin cewa in Allah ya wajabta tunda in Allah ya ce ayi za yi ko da in Allah ya ce wajabta muku yin yaki ba ku tsoron ba za ku iya ba suka ce qalu malana alla nuqatila fi sabilillah me zai hana mu je mu yi yaƙi domin kalmar Allah ta ɗaukaka a samu cin nasara gida'awar Allah ta ta yaɗu a ko'ina a duniya maganar da suka faɗa kenan wa malana Allah nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina alhali mu an fitar da mu daga cikin yaƙi wayancan bayan shudewar annabi Musa an ci mu da yaƙi an galabatar da mu an daidaita mu an raba mu kuma an raba mu da ƴaƴanmu shi ne Allah subhanahu wataala sai ya ya karba musu wannan addu'ar fadar Allah subhanahu wataala ce hal asaytum in kutiba alaykum alqital maluman qira'at suna da auju wajen karanta wannan ayar ko wannan jumlar fa hal asaytum a wata qira'a bi bi fatihi sin a wata qira'a kuma fa hal asitum bi kasri bi kasriha duka wannan wannan abun in kutila alaykum in kutiba alaykum alqital alla tuqatilu maluman lugha suka ce an huna watan za'ida ce an anan za'ida ce maɗari ce idan ma ka cire ta ma'anar za ta bayar ce Allah ce falamma kutiba alaihimul qital ala makaranta
falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin Allah ce falamma kutiba alaihimul qital lokacin da Allah subhanahu wataala kutiba bi ma'ana furida ya farlanta ya wajabta wajabta musu yin yaki tawallau sai suka juye baya illa qalilan minhum sai ɗan kadan daga cikin su lokacin da Allah subhanahu wataala ya wajabta ayi yakin aje a fuskanci abukan gaba a darka ke shirka da mushrikai idan to ba abinda ake tsayar aka tsayar a kasar a wannan lokacin sai tauhidi abota wa Allah shi kadai malan ƙarshe ne fajabalu sai suka zamanto sun ragance akan fita wajen yaƙi sannan kuma suna suka yi rauni akan haɗuwa da da makiya sannan kuma abinda suke da shi na azama na ƙudiri shi ma ya tarwatse ya wahatsi abinda suke da shi na ƙudiri na aje a samu a dawo da da'awar Allah subhanahu wataala a bayan ƙasa to Allah ce sai wannan abun gaba ɗaya ya tarwatse ya wace illa qalilan minhum suka jayo da baya sai ɗan kadan daga ciki ɗan kadan daga cikin istisna'i ne Allah ce illa qalilan minhum sai ɗan kadan daga cikin su wallahu alimun bil zalimin ubangi subhanahu wataala watan yana sane da wayanda suke watan azzalumai Allah subhanahu wataala ya kare wayannan ɗan kadan domin a kullun bayan Allah subhanahu wataala duk yadda yanayi abun juye ya juya to za a samu bayan Allah da za su kiyaye dokar Allah subhanahu wataala a kowane lokaci a kowane zamani duk irin abin da zai fito na sabon Allah subhanahu wataala malam ba shakka sai an samu bayan Allah subhanahu wataala ɗan kaɗan kinnan suna ƙoƙarin kiyaye Allah subhanahu wataala umarnin Allah ba sa wasa da shi abinda Allah ya hane su ba sa wasa da shi kuma sunna ce ta Allah a kullun da'awar Allah ɗan kaɗan nake ke kula da wannan abun shi sanya kada yawaita mutane ya baka mamaki manzo Allah da ɗan kadan ya fara annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan kadan ya fara da'awar da ta fasta somo kadan ne ta fara a hankali annabin Allah ya biyu wannan ana karantar da duk wanda zai da'awa a duniya cewa kad watan yawan taron al'umma gaban sa su rudar da shi ba shi bane ake da bukata abinda ake da bukata shine watan bin biyayya wa Allah subhanahu wataala ya zama to in aka ce za a yi to za a yi so tari akwai taron da baya da amfani za a taru amma da an ce za a yi wani abu na Allah subhanahu wataala sai ga abin ya gagara ce san ya gwara ku roki Allah ya hada zukatan ku ayan kadan kin ku rike Allah subhanahu wataala sai ku yi taron da in kun zuma kuna son ku zata da dokar Allah ba zai abin sai gagara ina ba da ko mun fahimta Allah ce illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikinsu ɗan kaɗan daga ciki suka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala zukatan kuma Allah ya ƙarfafa su sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajarsu a duniya da alƙiyama wannan ya sanya su ba su zalunci kansu ba sai ana ce wallahu alimun bi zalimin ubai subhanahu wa ta'ala sane yake Allah yana sane da azzalimai duk wanda zai zalunci kansa nan me ake da zalunci shine sauya dokar Allah subhanahu wataala zalunci ne mutum kudirin da ka koka abinda yake zai amfani ka kasa shi ka zalunci kanka domin zalunci kashi kashi ne inji malumai akwai zalunci wanda yake mafi munin zalunci shi hada Allah da wani game da Luqmanul Hikma yace inna shirka la zulmun azim kaga wannan zalunci ne mai girma ba zalunci mafi hadari mafi girma a duniya wani mutum ya hada Allah subhanahu wataala da da wani abin bauta a duniya shi yasa Allah Allah yana yawaita kawo man azlamu mimman kaga suna da yawa a cikin Qur'ani waye yafi zalunci da wanda ya karanta ayoyin Allah ko wanda ya kauda kai game da abin da ake kiransa akai babba daga ciki shine wanda ya hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bauta shi yasa duk abin da zaka yi kada ka kuskura ka hada Allah da wani abin bauta ka hada shi da wani wajen bauta ka kade ta Allah shine abin da ake da bukata kuma dukkan waɗannan annabawan fa da ake ta ambata muna balan gaba daya abinda suke kira akan sa shine akan abota wa Allah subhanahu wataala shi shi kare walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah washtanibu at-taghut Allah ce mun aiko ba shakka mun aiko cikin kowace al'umma ba wata al'umma da aka yi a duniya ba ce sai da Allah ya aiko manzo a cikin su kuma abinda wa'annan manzannin suke kira shine ani'budullaha kubota wa Allah abota wa Allah shi shi kadai washtani bi taghut kuma a nisanci bauta duk abinda ba Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ce wallahu alimun biz zalimin ubangi subhanahu wataala yana sane da wa'anda suke azzalimai waɗanda suka juyo daga bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, ai zalunci ne Allah ya umarce ka kasa yin abin da Allah ya umarce ka, idan mutum ya kasa yin sallah cikin lokaci zalunci ne, ka zalunci kanka, ka kasa yin azumi na Ramadana zalunci ne ka zalunci kanka, ka da dukiya ka kake tafiya aikin hajji ka zalunci kanka, ka san akwai wani Allah ya bashi dukiya kamar ta yi magana, amma har yanzu bai je ya soke faralin aikin hajji ba, wai sai tunaninsa wai wai annabi Ibrahim bai kira shi ba ai tunda Allah ya baka kuɗi malam Allah ya kira ka wallahi tunda Allah ya baka kuɗi Allah ya kira ka dama innamal a'malu binniyat da kace tare koman da waye kira ka da mutum yake zuwa Kano sai ya waye kira shi Allah ya baka kasu tafiya daka zalunci ne Allah ya baka i Allah ya baka kuɗi ka kasa taimakawa zakka zalunci kanka mutum bai gane ya zalunci kansa sai ya tsaye gaban Allah subhanahu wataala inda Allah zai dora ma'auni na gaskiya da za a wani aiki dan Annabi Adam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim sai Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum qalut malika قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله يتي وقال لهم نبيهم inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim allah subhanahu wa ta'ala cewa wa qala lahum nabiyuhum sai annabinsu yace da su waye annabinsu kenan shamwin shamwin sai ya ce da su inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika yace inna tabbas ubai subhanahu wataala qad kuma ta haƙiƙi kenan ko yake tabbatarwa ga inna kuma ga qad kuma ga fi'ili maji yace inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika tabbas allah subhanahu wataala ya aiko muku ko ya nada muku talut a matsayin sana na sarki wanda zai jagorance ku zuwa yaki tunda ku kuka nema da Allah ya dora muku sarki na da a baku sarki to Allah ya dora taluta ya kasance sarki akan ku wanda zai jagorance ku aje a yaki kafirai abota wa Allah subhanahu wataala a zaman to masu tauhidi a duniya to wannan maganar da yace musu sai anna yakunu lahul mulku alaina taya za a yi a ce shi ne zai mallake mu shi zai mulke mu shi zai samu mulki a kanmu shi ne sarkinmu wani hannu a haƙu bil mulki min alhari mu muka fi cancantar mu yi mulki bisa da shi walam yi wata sa'atan min almali kuma ba wani abu na dukiya da Allah ya ba shi gashi fakiri talaka gashi talaka kuma bai cancanta da yin ba kuma mu ne muka cancanta kuma sai aka basa qala inna allaha istafahu alaikum allah ya zabe sa akan ku cikin ku ne allah ya zabe sa wazadahu mastafan fil ilmi wal jismi ko sai kuma allah ya kara masa ya kara masa ya basa ilimi da kuma girma na jiki a wata ruwaya ta maluman ta maluman tafsiri wannan maganar da da suka ce inna allaha qad ba'atha lakum talut malika ce shi talut ya kasance mai shayarwa ne yana shayar da yana shayar da mutane ko dabbobi da mutane da dabbobi ruwa ko suka ce a dabbagan kamar da al-Imam Ibn Kathir da al-Imam Al-Qurtubi da al-Imam Al-Babu suka kawo suka ce dabbagan wato me me haraka fatu ne yana yana jimar fata aikin shi shi talut jima ce ta ta tafata wa kana aliman kuma masani ne Allah ya ba su ilimi ba jahili bane malami ne falizalika rafa'ahu Allah saboda haka ne ma Allah subhanahu wataala ya daga darajarsa Allah subhanahu wataala ya daga darajarsa sannan kuma ibnu abbas yake cewa a zamanin sa ba wanda yake sa ilimi a zamanin sa kab ba wanda yake sa wato ilimi kuma ya kasance min sibti bunyamin jika ne daga cikin jikokin bunyamin dan uwa dan uwa annabi yusuf alaihi afdalus salatu wa tammu taslim shi shi Talut cikin jikokin Bunyamin ne wanda shi Bunyamin bai yi mulki ba ba sarki bane wanda walam yakun min sibdin nubuwa bai da cikin jikokin annabawa wanda aka baiwa aka baiwa annabtaka wala min sibdil almulk kun bai da cikin bai da cikin jikokin wanda suka yi mulki wanda ke tuna abun kamar gado ne ake ko in ka shuɗe ɗanka ya zo ya hau in ya shuɗe ɗansa ya hau haka ne to shi baya daga ciki baya daga baya daga ciki wa kanatun nubuwatu fi bani wilayi wilayi ko walayi annabtaka ta kasance tana a cikin jikokin wilayi wal mulku fi sibti yahuda sannan kuma mulki yana yana hannun jikokin yahuda duka wayannan diyan waye diya annabi yaqub da shi yahuzan da da shi shi wani mai kira suna walayin duka duka cikin ɗiyan annabi yaqub ne to al-imam al-qurtubi yace to tunda aka sanya wannan aka sanya talut sai suka ankaru sai suka yi inkarin sa basu yarda ba kasancewar sai kasancewar sai zamanto jagora wanda sai al-qurtubi ya kawo asar daga wahab dan dan munabba yake cewa lamma qala al-mala'u min bani isra'il li shamwin bin bal ma qalu sa'ala Allah ta'ala an yab'atha ilaihim malika lokacin da manyan banu Isra'il suka zo wajen Shamwil suka fada ba cewa suna son a a nada musu sarkin da zai jagorance su zuwa ga yakar makiya to shi kuma sai ya roki Allah subhanahu wataala akan Allah ya nada da kansa shi Allah ya dibi wanda ya cancanta domin zabin Allah shine ya kamata kowa ya mai da ma hankali ka bi ka nemi zabin Allah subhanahu wataala ka baiwa Allah zabi a rayuwa wannan shamuil kin sai baiwa Allah zabi akan Allah ya nada musu sarki daga wajensa wa yadullahu alaihi kuma Allah ya nuna masa shi shi sarkin kafin ya fito ayi bayani to shi shamuil ya kamata ya gane alamar cewa ga sarkin nan ko malaike cewa faqala Allah ta'ala sai Allah ya ce da shi unzur ila alqalbi alladhi fihi duhun fi baytika kadibi kahon da ke da kwai kice ko maski a gidanka kaho wanda ke da kwai maski kahon da yake da maski a gidanka fa idza dakhala alayka rajulun fanashsha ad-duhun alladhi fil qarni fa huwa maliku bani isra'il idan wani mutun yazo a gidanka ya shiga gidanka ya doki wannan kafon ya lasa ya lasa wannan maskin ko wannan kitsin da ke cikin jikin ƙahon to shi ne sarkin da Allah ya zawarwa wato banu banu Isra'il faddahin bihi faddahin ra'sahu minhu to kuma kai kuma ka shafa masa wannan mai daga ka shafa masa wannan mai akan akan sa sannan kuma ka dora shi ya zaman to sarki wanda zai jagorantar su qala sai ke cewa wa kana talut dabbaghan talut ya kasance dabbagh watan me mai aikin fatu ne wannan yana karantar da mu ashe Allah subhanahu wata'ala baya zabar wani da hikimar ko annabtaka ko kuma yayi wani abu na musamman face ya kasance ba zaman banza yake da abin da yake dan ya samu abin da zai kare mutuncin kansa ko kuma ita duk annabawan Allah subhanahu wataala ba wanda bai da sana'a ba annabi dan dan dan zaman banza babu ba annabin da yake wanke goma ya sanya biyar babu ba annabin da yake yawon mola babu ba annabin da ake tarawa kuɗi ya ci duk babu wallahi kowanne sana'a yake yi yasa annabin Allah ya karantar da mu tashi tsaye akan kai sana'a kuma kakkare na sana'a ko mi karancin ta ka dai roki Allah ya sanya maka albarka a jiki a lokacin da kake rena taka sana'ar wani in ya samu wata sana'ar ya zan sarki a gidansu haka ne ko ba haka bane amma Allah ya baka kana wasa da ita to duk abinda Allah ya baka na sana'a in dai halali kake nema a ciki to ka sanya ka sanya ka sanya albarka a cikin wannan sana'ar kuma kaiwa Allah godiya domin a wannan sana'ar taka Allah ɗaya ya san iya abinda zaka zama a rayuwa Allah ɗaya ya san kai waye zaka kakkare na kanka ka ka zauna kai kai dole wai sai kai aikin gwamnati na sha faɗa wannan kuskure ne kuma lalan tunani ne da aka sanya turawan yau suka samu a cikin tunaninmu cewa kai karatu dan ka zamanto ma'aikacin gwamnati kai karatu dan ka zamanto ma'aikacin gwamnati kuma na faɗa a satin da gaba cewa galibin aikin gwamnati ana yi ne dan ana yi ne dan mutun ya kore yuwa ba dan ka zama mai kuɗi ba ba cika yin kuɗi ba cikin aikin gwamnati kaga mutun a da kuɗi a aikin gwamnati to kalla ne kadan ne daga cikin wal suke yin kuɗi nace har na buga misali ce kadir ayin duka nawa ake bashi mutun kadir ayin nawa ake basa shi ya sanya kasuwanci yana da muhimmanci kwarai da gaske kaga annabin Allah annabi Dawud yayi kasuwanci ko yayi sana'a makeri ne ko haddad ne kana ya'kulu min kana ya'kulu min amal yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi ma dan kasuwa ne ko kuma kuma yayi kiyo lokacin da yake yaro saboda ya kare mutuncin mutuncin kansa annabi Musa bai zauna haka nan ba shi ma ai dan kasuwa annabi Musa yayi yayi kiyo ba gashi ba a lokacin da yaje kasar Madiyana me yayi kiyo yayi har ya zamanto sadakin sadakin sana na auren matar da yayi annabi Yusuf bai zauna haka nan ba kara zube a shi ma sai da yayi aiki aka biya sa ko zaka kai ma kaka zauna baka da sana'a a lokacin satin da muka yi karatun cewa kuskure ne mutum ya zauna a majalis na ɗalibin ilimi musamman ya ci jin ya ce daga karatu sai karatu satin wani yamin misali daga daga libya ke cewa wallahi malam mu nan muke gani abin mamaki za ga mutum da shago ko kuma tebur yana sai da shayi wannan kafe wurin shan shayi da gansa ma'aikaci ne in ya sauko zai zo ya buɗa ko kuma ka iske mutum yana saukowa daga wajen aiki ya shiga taksi daga shi wai ma'aikacin gwamnati ne kadir ayar zai hito daga aiki ya ƙare ki aikin gwamnatinsa yanzu da yazo gida ya zauna yana zaman banza to kuma sai ya dawo ya dauki wannan motar ta sai dinga shiga cikin gari yana jujjuyawa yana yana taxi ya samu kuɗi da motarsa wannan a Saudiya ma akwai wannan zaka iske balarabe ya ƙare aikin da yake kuma zai dawo da motarsa motar da anan ma sai iske sai su wani su wani suke da ita sai a doke ka bai wata ka bada riyal kaza an kai ka da za a kai ka kaga wannan ana karanta da kai kakka zauna ba ka sana'a wannan shi tsalutkin ya kasance dabbag yana yana harkar fatu yana jimar fatu wannan shine sana'arsa kanena da sana'a kenan ko ba dan zaman banza bane to wannan wannan tsalutkin wato sai ya wa kana talut dabbagan fa kharaja bi ibtigha'i dabatin adallaha sai ya fito yana neman wata dabba da ya batar da ita wata dabba da ta bace a hannunsa to sai ya fito yana neman ta faƙasada da shamwil sai ya nuhaci zuwa ga shi shamwil annabin zamanin nasu asa an yi da ulahu ta yi in ya zo wajen sai roƙa masa Allah ya sa a ganta au ya ji da a inda hufar jan ko kuma ya samu mafita a wajensa wannan talut sai ya kamo hanya ya zo wajen shamwil da niyyar zimmar a roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya gaya masa abin da yake mafita gare sa fainar shadduhuna yana shigowa sai ya ga ƙaho sai ya ɗoka sai ya lashi wannan mas'in maiƙon da ke jikin wannan ƙahon ƙala faƙama ilaihi shamuil sai shamuil ya tashi zuwa gare sa fa akhadahu sai ya kama sa wada hana minhu ra'sahu kuma sai ya shafa masa ya shafe kansa da wannan mas'in wa ƙala yace da shi anta malik a bani Isra'il kai ne sarkin da Allah ya zabarwa banu Isra'il kai kai ne sarkin da Allah ya zabarwa banu Isra'il allazi amarni Allah ta'ala bi taqdimihi kuma kai ne Allah ya umarce ni da na gabatar da na gabatar da kai a matsayi a gaban gaban banu Isra'il a matsayin sarkin sarkin su to sai annabin Allah Shamuil ya fito gaban banu Isra'il yace musu to gafa talut inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya nada muku talut ya zamanto sarki a ganku to dan ne fa wasu bate musu dadi ba asan a rayuwa duniya kake ganin kai kanka ba kowa bane ko da rance da Allah akwai mutane dubbai wanda ka tsone musu idanu kana ganin kai ba wani bane kana ganin wai adire ta kake kana tahiya kana tawowa wani fa adire ta naka ya tsune masa idanun wani fa in dan riga ka san zo ka saka sabuwar riga to wallahi ya dinga hagararar ka ne ina ma wani wato ya buge ka kai ya daina ganin bai baka ci bai baka sha bai san kwance kan bai bai san tashi ka ba amma saboda hasadan min indi anfusihim saboda hasada shi ya sanya shawarar da annabi yake karanta karantar da mu kai wasa da karanta falaki da nasi da ikhlas Allah zai kare ka da sharrin mai hasada a lokacin da yake yin hasada sa suka ce inna Allah qad ba'atha lakum talut malika anna yakuna lahu al-mulku alaina suka ce haba annabin Allah shabuyi ta ya za a yi wannan talut kin ya zamanto sarki akan mu ya zamanto jagoran mu ya mulke mu ونحن احق بالملك منه الالي mu muka fi cancantar mu yi mulki ba shi ba walam yu'ta sa'atin min almal kuma karawa da karo gashi talaka gashi talaka kuma gashi bai da alaka da mulki ta kusa ko ta nesa kuma a ce shine zai jagorance mu ya zai ya zai zai haka mu alhali jikokin sarakini eh muna jikokin sarakuna قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم da suka faɗi haka anna yakun lahul mulku alaina ta yaya za a yi ubangi subhanahu wataala ya dora mana shi a matsayin jagora kasancewar mu muka fi cancanta da mu mulki kuma mu ne watan ‘ya'yan sarakuna sannan kuma ma'a zalika ga shi talaka ne shi suka manta dalili mafi girma shi ne ƙaddara Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana dai abinda malama shi ke cewa ƙaddara ta riga ta riga fata sai ce inna Allah astafahu alaikum hakikan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yana ka musu dalili kenan ko Allah shi ne wanda istafahu Allah ya zaɓe sa Allah ne ya zaɓe sa alaikum akan ku shi Allah shi ne ya zaɓar muku shi a matsayin jagora wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara masa watan baiwa a cikin ilimi wanda da shi ne ake samun cin nasara a rayuwa kaga masu kace da cikin siffar da ya kamata ka zaɓi shugaba a kai ya kasance mai ilimi ne kar ka jagoranci wanda yake dakiki baya fahimta ilimi shine gaba akan komi duk abinda mutum ya tara a rayuwa wallahi in bai da ilimi to an tafi an bar sa bai gane bai da wayo yanzu fa akwai in ba yanzu ba da Allah ya kawo ci gaba a zamanance yara suke taskaratu amma da masu kuɗi sai gaske mutum da kuɗi sun ya cirkin sheke sai ta gagare shi ya rubuta kuɗi sai ta gagare shi ya tara ya tara to ana buƙatar shugaban da za a za a za a zaba ko kuma wanda cikin sifar wanda ya kamata ya shugabanci ya kasance mai ilimi ne musamman irin wannan zamani da karatu guda biyu ke da kai ilimi na rayuwar duniya da kuma irin ilimin addini ya san ya iya karantawa a turance abokance da ba za a bace masa ko ina ba kanku zabi shugaban da ya ga zo akai turanci sai a sai na ku bai sani ba a'a a zabi wanda zai kwatanta wanda ya san abin da ake faɗa musamman irin wannan zamanin da tura suka sanya mutane gaba dole akwai bukatar masu karatun addini su yi karatun duniyar nan kakka zauna ka ce a'a mu mu kawai da qur'ani sai hadisi a'a domin ka gano siyasar alamiya siyasar duniya to akwai bukatar ka karanci wannan yahudancin ka san me yake faruwa in son samu ma a matsayin ka na malami je ka karanta je ka karanta duwa ka je ka zauna ka ga duwa kaga nan ne zaka fahimce ka tsara na da shari'ar addini da shari'ar batu ne a lokacin zaka iya zawa kai hukunci a cikin al'umma ka san doka ta ba yahude kuma ka ga dokar Allah subhanahu wataala sai ka ƙara na kai compare ina aka baro bature sai kai masa gyara sai abi Allah subhanahu wataala ba yadda za a yi a kawo gyara matukar malaman ba sa karancin abin da ya zamanto karatu ne na zamani yanzu ba yadda za a yi a kawo gyara don ko zama aka yi ko zama aka zo taro yanzu misali a ce an tara malamai za a yi zama a gidan gwamna ko ministry ya zo yaren da zai muku shine turanci za shi to kun zo ba ku ji aka kawai sai dai wannan da wannan ne ya sanya aka kwari aka kwari al'ummar mu sai zamanto ana ta ka dokokin da ku dai ba ku sani sai aka muku a ce ku sa hannu kun yarda a kungiya kaza ta addini ta yarda da wannan dokar alhali dan kasa hasan ba san me aka rubuta ba shi da ko bukatar a samu ilimi inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basadan fil ilmi wal jism Allah ya ƙara masa bangare na ilimi ilimi shine shine gaba ba suka ce super shugaba ana gabatar da abu guda uku ne na farin ilimi na biyu addini na uku ƙarfi wannan abun shi ake gabatarwa yasa an ka duki tarihin annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da sar yayi mafalki sarki yayi mafalki cewa ya ga sharu kaza da kaza da kaza da kaza da aka zo annabi yusuf ya fassara wannan mafalkin sai ce ij'aluni ala khaza'inil ard ko kusanya ni a taskara ta kasa abin akan abin da ya shafi harkar baitul malin kasa kuma yace ni amintacce ne kuma me karfi akan wannan al'amari in shugaba ya zama to mai sanyin hali mulkin bayi shi dole sai an samu shugaba wanda ke da kiza-kiza wanda in yana gaba ka gansa dole ka kama jiki amma a yi shugaba kama an talga kunu haka to abin ba za shi ba dole ana bukatar shugaba mai kuzari wanda yake da kaza-kazar mai shiga maza wanda ke da shige-shige amma ku zaɓi wanda kawai shi da kawai kullu shi a ɗakin mata sai ta raya shugabanci ba da za a yi shugabanci dole sai an samu wanda ke da ƙarfi ya zama to karfi ya zama to yana da kuzakiza baya da wasa duk abin da ya shafi talakawansa yana tsaye a kai kadibi lokacin da aka tada babu a garin Madina wani abu ya fashe garin Madina sahabbai talakowa ake ana jin tsoro Malam Jabir ko da aka jima manzon Allah sai ga ya dawo har ya je ya dawo saman doki ko surri bai da annabin Allah ce masa bai koma an gama muku an kare maganar ai ai an yi an riga an yi tretakin solis abin nan matsalar an riga an kare to da matsoraci ne da Allah za a samu cin nasara sai shi bai lafi ko to amma sai Allah ya sanya jagoran da ya jagoranci musulmi ba matsoraci bane to siffa ce ta shugaba kada ya zama to matsoraci gaban kowa zai iya magana amma in ya zama to shugaba za zai zai yana akwai wanda yake shakku yake tsoron magana akan su ba shugaba bane shugabancin ba zai ba za a samu rauni a cikin shugabanci kuma dole ya zama to ya waye a ilimi ya iya karantawa ya iya rubutawa cikin ko ta ina ko ta ina eh a kasuwanci za ku sa shugaba to ku zaɓi wanda ya san boko ya san arabi ya san Allah ya zan manzo Allah kuma kafircin nan ya iya karanta shi yahudanci ya iya in aka zo aka ce shugaba ya magana zai iya karanta zai iya wadilta ku a dai America zai wadilce ku a dai Ingila zai wadilce ku zai magana duk yaran da ake da bukata amma ku zaɓi shugaban da sai an koma ana mai tarjama sai kaji abin da aka ce ta yi a rage wani abu da bai fahimta ba bai gane ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai ce musu dalilin da yasa Allah ya zabe sa Allah ya ba su ilimi wal jism kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sa azimul har ba karami bane mal suka ce ai ai abin da yasa suna masa talut saboda tsawon sa saboda dogo ne lidalika sumiya bi talut saboda dogo ne masha Allah ibnu abbas yake cewa a wannan lokacin ba wanda ya kai sawatan wanda ya kasa ilimi a wannan zamanin wasu ka ce a'a ziyartu fil jism qari a jiki ai Allah ya ba sa watan alkhairi tunani experience yana da tunani da zai iya kawo ci gaba a al'ummarsa ana son shugaba in za ku zabi shugaba ku ce me za ka yi mana me ka shirya mana wace gudunmuwa za ka kawo mana shi yasa mu a Niger har yanzu ba mu waye da yadda ake siyasa ba har yanzu ba mu ci gaba bangaren siyasa ba yanzu kansila mutum zai fito takarar konsaye shi kansa in ka tambaye shi wane miye manufarka kawai bai sani ba miye a matsayin ka kana suka je konsaye miye manufarka bai sani ba wallahi kawai kawai shi dai abin da bukata tai kawai ya shiga a ce konsaye ne an kawo kungila a raba musu kawai shi ne ya samu ya taushe kuma sai wata shekara biyar ya dawo kuma ya ce to shikenan ku zabe shi abin da ya samu na kwangila kuma sai a dauko ɗaya cikin goma sai a raba muku haka ake ta yi ba haka ba ake ta mana har yanzu mu- ba mu waye ba da siyasa yana da kyau duk wanda za ku zaɓa to ku tabbatar me za ka yi mana a ƙasa yanzu in in in in abu yanzu ka dibi eh, yadda ilimi ya tabarbare a ƙasar nan ilimi ya tabarbare har yanzu akwai wuraren da ba su da klaskin karatu kuma jira ake sai gwamnati da sai gwamnatin tarayya shugaban ƙasa ko minister ya zaka ya dora a matsayin su na shugabanni da kuka zaba ba za su iya yi ba aikin da suka yi guda ne kawai ai muku rasuwa su kawo muku shinkafa shikenan kawai babanka ya mutu sai a zo ta'aziya an doki kuma yuwata sai a ce to Allah ya ce a to a bude butikin mota a ko shinkafa dai Allah ya ji kan musulmi wai wannan kuma zai sanya gobe ka zabe shi ba wani abu da ya ci gaba ba irin share titi a fito a ga shugaba yana share titi ba taba gani ba bai hitowa gidansa ma bai share ba balatana ya share muku titi balatana ya kawo wani abu na ci gaba ko ya gina muku masallaci a unguwa ko ya gina muku makaranta yanzu ka je ka bincika galiban makarantun nan mu na islamiyya ba shugaban da muke ginawa masu kudin mu ne wallahi amma a ce gashi da suna an zabi wane conseiller ko president conseil de ville ko maire ba sa da alaka da wannan wai suna su aikin kawai a je a amso a amso godo a kawo musu a amso kaza a kawo a amso kaza sai dai kawai a saka manyan shaddodi a zakara ta surutu ni akai wa tallaka kasa babu wannan cin amana ne wallahi kun ci amana wanda suka zabe ku kuma ya kamata mu waye a siyasance mu san me ya kamata mu yi a duniya Allah ya Allah ya datar da mu sai ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah shi yake bada mulki sa da wanda ya ga dama idan kaga an hito takara sai wane ya zamanto shugaba to ku sababi ne amma tuni Allah ya kaddara wanda zai zamanto shugaban kasa ko kun bayyana yanzu misalin kamar makociya Najeriya suka suka yi zabe shekaran jiya asabar ana tafa mutuka wane kaza wane kaza wallahi alawul mahfuz Allah tini ya san waye shugaban kasa duka hawo bangora ta suke tayi duka surutun banza suke yi da an yi zaben da ba a yi ba in Allah ya ce shine shine kawai an tsare sannan kuma Allah ya dora shugaban kuma ka fito ka ce kai baka da shi ba kana wa Allah ta waye ne nan ba shi bai dora kansa duk wanda ya hawo shugaban kujeran mulki kada ke tsammane shine ya dora kansa Allah ne ya dora ka kuma Allah ya dora ka ne don wata manufa don kawa al'ubar manzon Allah aiki wallahi alazim idan ka zauna ka zauna ka kasa yin abin da Allah ya dora ka dan shi kuka tsananta wa talakawa to ka jira sakamako wajen Allah subhanahu wataala shi dai mulki Allah shike barwa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah shike bada mulki da wanda ya ga dama sai Allah ce wallahu wasi'un alim kuma Allah shine wanda yake yalwatawa ba kun ce da talaka bane to in Allah ya ga dama sai Allah ya bashi kuɗi akwai wanda sai hana masa Allah ya ce wallahu wasi'un Allah mai yalwatawa ne sai Allah ya ƙara masa kudin da kuka ce baya da sai Allah ya basa sabanin mu yanzu sai ka iske mutun sai ka iske mutun ne fa an sayen ne bawon Allah contractual shina can daji shina an saye ba aka zo takara ya shiga siyasa ana ƙara zabe an ƙare ya zama kaga shi da wata uba ba a shekara kaga shi da wata mota hakin ajima ya tada gida sabon gari shina ginawa kafin ajima ya canza mata ya sayo mata ta mota kakin hijira sawai ina shike samun kuɗi kuma duk ɗaya aka tattara albashin shi bai takara ya karya ba kuma al'umma suka zabe su har yau ba wani abu da ya musu a ƙasa wallahu wasi'un alim Allah shi ke lauta duk da ba Allah ke turma su kuɗin ba ana wata iri ce dai koko Allah ya sa da mu da su mu gane baki ɗaya kuma Allah ya gyara zukatan mu sannan kuma alimu shi Allah masani ne shi Allah shi ya san abin da ya dace kuma ya san wanda ya tantanta da ya mulkin kuma yake yin wannan dan wata kima ta alimin shi Allah masani ne to Allah subhanahu wataala ya ce muke mu abinda muka ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassul da sunayen Allah alhayyu alqayyum buqatumuna alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wataala ka iya muna abinda ba ma iya kawo mu ya Allah wannan kasar Allah ka kara mata zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara mana jin tsoronka ƴan kasuwanmu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su Allah ka sanya albarka a kasuwancin su waɗanda ba sa da kasuwancin Allah ka ba su duk wanda ke neman aiki Allah ka ba sa Allah ka ba sa nagari bi rahmatikal lati wasi'at kulli shay ya Allah masu neman arziki na wajenka Allah ka ba su wanda yake mafi alkhairi Allah ka ba mu mafi alkhairi baki daya ya Allah ga watan Ramadana yana fuskantar mu ya Allah ka nuna mana watan Ramadana lafiya Allah ka ba mu iko azuta shi lafiya lafiya ya Allah ka sanya wa gwamnatin mu da masu kuɗin mu tausayi a zukatansu Allah ka sanya su tausaya wa talakawa Allah ka sa su tausaya wa bayunka domin wata musibar muke fama kullum ya ga ce ramadana ya zo to talaka ya fi ya fi wahala sikari ya ƙara hatsi shi ƙara wancan ya ƙara wancan ya ƙara har magi ƙara kuɗi yake yi in ramadana ya zo to Allah ya gyara zukatan mu baki daya Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته